بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba sha biyar ga watan bakwai hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha shida ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin tufatul hukam kenan ba babun fil rushdi wal awsiyai wal hajri wal wasiyati wal iqrari wad daini wal falas wannan babin diya yi da kunsu za ka ji yadda ake rashidantarwa ma'anar rashidantarwa idan ainihin yaro karami aka sa dukiyan shi a hannun wasiyi ko hannun mai kula lokacin da za a tabbatar da ya zama rashidi ya yi hankali a bashi dukiyan shi amma ko sahuhu ne ko yaro karami ne kamar yadda Allah yake cewa fa in anastum minhum rushidan fadfa'u ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim to wannan rashidantarwa Uh, da kuma ainihin wasici da hajjarewa da ainihin uh, da wasi uh, wanda ake wasiya din da ci kanshi wasiyan da ikrari da bashi da ainihin taflisa duk za mu ji a cikin wannan babin ko ne yawa ne marfasali kenan a rushudu hibzul mali ma husnin nazar wa ba'duhum lahu salahu mu'tabar wal ibnu ma dama sagiran lil abi إلى بلوغ هجره في مجد في مجتبي إن ظهر الرشد ولا قول لأب وبالغ بالعكس هجره وجب كذاك من أبوه هجرا جددا جددا عليه في فور البلوغ مشهدا وبالغ وهاله كالجهل على الرشاد حمده وقيل لا وإن يمت أب وقد وسى على مستوجب هجرا مضى ما فعلا ويكتفي الوسي بالإشهاد إذا رأى مخايل الرشاد وفي ارتفاع وفي ارتفاع الهجر مطلقا يجب إثبات موجب لترشيد طلب ويسقط الإيزار في الترشيد حيث وسيه من الشهود. يجي ar-rushdu shi rashidantaka din da Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan to ya za a yi mu gane rashidantaka din mu gane cewa ya zama rashidi shine yace hibzul mali shine kiyaye dukiya an ba shi kuɗi misali mutum ne da kuɗin shi miliyan biyar a hannunka in kana so ka gane ya yi hankali ko bai hankali ba ɗauki dubu ɗari biyu a bashi an ba shi dubu ɗari biyu wani eh mun ga zaman nan naka ga dubu ɗari biyu ka je mana kaɗan lallaɓa ko wani abu kaɗan samu abin yi idan aka ba shi a waiwaye shi bayan wata ɗaya wata biyu a gaya kuɗin nan suna nan ko sun lalace ka gan sun lalace ba zai iya kiyaye kuɗi ba an ba shi da yawan ma rushewa za su yi in ku aka samu ɗari biyu nan an samu saura ɗari da hamsin ya haka yake wallahi ai ka san yanzu sana'o'in ne ka san da yake sabon hannu ne na yi abu kaza na yi asarar kaza amma na ci na sha na me sai ka ga abubuwan da yake in nan wannan abun ba barna ba ne balle kuma har a ce ma har ya dan samu riba a kai kaga ya nuna zai iya rike abin shi kenan sai a tattara kayan shi a bashi kaga an samu hibzul mali kiyaye dukiya ma husnin nazar tare da kyakkyawan nazari wajen dukiyan duk inda ya san maslaha inda ya san zai juya sisi ya zama sile nan yake zuba ainihin dukiyar to yanzu a nan za a ce ya zama rashidi za a bashi dukiyarsa amma da can yana nan yana zuwa makaranta yana miye ana dan bashi ɗari biyu nan kawai muka ji na ai baya zuwa ai yanzu shine kaza shine filin bol in yaje shi yake biya wa abokanai ma ainihin irin kuɗin kati din nan a shiga shi yake kawai kuɗi yana lalacewa kage yanzu a nan ya nuna cewa ba zai iya kiyaye kuɗi ba kuma bai da kyakkyawan nazari akan kuɗi har yanzu dole a saurara sai lokacin da ya hankali wannan abu biyan wasu malamai wanda su ne ainihin jamhur sun tafi akan haka amma wa ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce a assalahu inganci na addini mu'tabar abun lura ne lahu gare shi kafin a ce ya zama rashidi suka ce ko zai iya kula da dukiya ko yana da kyakkyawan nazari dole sai ya zama mutumin kirki amma dan iska ne dan kwaya ne dan giya ne dan kaza ne ba zai yiwu a bashi ba dole sai ya nutsi ya zama mutumin kirki amma wannan kaulin wasu bangaren malamai ne suka faɗi haka dan wani in an ce sai ya zama mutumin kirki ta bangaren addini har sai ya mutu kenan wani shi kawai gaba kwarai kwa saboda haka kawai in dai zai iya gyara ai kudin nashi ne kuma zai iya gyarawa zai iya kula da kayan shi dole a bashi yawa amma ko wanda suka ce bangaren addini abun lura ne aha wal ibnu ma dama sagiran lil abi la bulugin ajruhu fi majtubi wal ibnu yaro da ma dama sagiran matukar ya dawo mai yana yaro karami bai balaga ba duk hankalin shi hajruhu hajjare shi ilal bulugi ya zuwa balaga ya tabbata lil abi ga uban shi ga uban shi yana raye duk hankalinsa duk wayen shi uban shi zai iya hajjare shi ya rike dukiyar shi ba wanda ya sai zai kwata ya bashi fi majtubi cikin maganan da aka zaba to idan yaron nan ya balaga in zaharar rushidu idan rashidantaka ya bayyana ga wannan yaron to wala kaula da abin babu magana ga baban shi ne cewa ba za a harka da shi ba yaron irin dan hausari ne tun yana yaro yana manna stone yana kaza kaza yana dan hada kudin shi yana kaza kaza yana dan zuwa sokari yan goro yana waye kan ya balagan ma ya tara kudin shi wajen dubu saba'in ko tamanin kuma yana juyawa kuma kai uba mamarsa ta mutu ta bar miliyan biyar ɗin shi yana balaga ya zai ce baba yau kan Allah ya kai mu matsayi a bani kuɗi na sai baba har yanzu ba mu yadda ba zai yiwu ba in ya kai ƙara wala kaula da abdul ya bashi kuɗin sa saboda ya balaga da shi gashi ne yayi makaranta yayi waye waye ne kowa ya san yaron nan ko me aka bashi shi ma yana nuna wa mutane da za su yi to yanzu wannan wala kaula da abu yawa duk abin da ya gabatar ya tabbata wa baligun wanda ya balaga bil akasi da akasin haka gashi ya balaga amma dolowawa baya iya komai to hajiruhu hajjare shi wa jabya wa jaba yana balaga uban sai ƙara ainihin tajdidin hajjarewa ya ce to daga yanzu ba kar a ga wani ya balaga fa duk abin da ya na tasarrufi har yanzu ba mu yarda da hankalin shi ba in ma bai faɗa ba in ya bayyana sahuhu ne zahiri to wannan hajjare shi ya wajaba har zuwa lokacin da zai hankali kazaka haka nan man wanda bai bayyana da rashidantaka ba ya zo majuhul hali amma abuhu hajiran jaddada baban ya sabanta ainihin hajjire shi da ya balaga gashi nan dai alaman kaman ya hankali kaman bai hankali ba amma baban bai yarda da hankalin shi wato yanzu anan idan ya yi tasarrufi a wannan halin tasarrufin zai zartu sai in baban ya jaddada hajjire shi ya tabbatar da cewa har yanzu fa ba mu yadda da hankalin wani ba kar wanda ya je harka da shi in abin baban ya jaddada fi fauril buluki a take yana balaga mushida kuma ya kaba shaidu to duk harkar da aka yi da shi ya zama shiririta amma ya balaga ba tabbatar da ya zama da shidi ko sahuhu ne ba a hakan ba jaddada harjare shi ba sai je kama wani fili ya siyar ko ya kama wani ainihin mota ya siyar a cikin kayan shi ko wani abu to yanzu uba ba ka da magana tunda ai baka yi tajjidin hajjin shi ba amma idan dama daga balagan an tabbatar da sahu ne bai yi hankali ba yana sai da motar miliyan ɗaya ma kuɗin gaba ɗaya wani mai shayi wani waye waye wani riguna irin na ado da me da su ya je lalata kuɗin to kaga tun da fari ma wanda ya siya ya san sahu ne cinki bai ba kaga abun a uku ne kenan ya balaga rashidi dole a hajji dole a rashidantar da shi ya balaga sawuhu ko ba a ce ainihin an hajjire shi ba ya hajjaru ya balaga majulun hali to uba dole jaddada hajjire shi wa baligun to wanda ya balaga wa haluhu la an jahilci halin shi kuma ba a yi tajididin hajjire shi ba to fa'alar rashadi hamluhu za a ɗauke shi a bisa rashidi ne tun da dai ba a tabbatar da sahuhu ba ne gashi ya balaga yana balagan nan ba a tabbatar da rashidi ne ko sahuhu ba ne an jahilcalin shi to yanzu hamduhu za a ɗauke shi ana rashadi a bisa rashidi ne ma'ana daga balagan shi duk ɗawainiya ko kuma duk mu'amala ko duk tasarrufin da ya da dukiyan shi wannan tasarrufin ya tabbata wakila la wasu suka ce a'a balaga ba za ta rashidantar da majhulul hali ba yana balaga in ji a majhulul hali ne duk tasarrufin da ya za a rusa za mu ɗauke shi a matsayin sahuhu ne kawai wannan muna maganar majhulul hali ne to wa in ya mut abun idan uban ya rasu lokacin yaron yana karami ko yana sahuhu kuma wa karwarsa kafin uban ya rasu ya yi wasiyan yaron ma wane wane e ka kula min da ɗana wane a lokacin da ya wannan wasiyan ɗan yana yaro ƙarami ko kuma yana sahuhu ala mustaujibin hajiran shine a bisa mawajabcin hajjarewa lokacin da ya mar wasiyan yana yaro kaga majuri ne ko yana sahu ka majuri ne aka yi wasiyan to yanzu shi wanda aka wasiyan ba sai ya jaddada hajjiyar wannan yaron ba dama an bashi a matsayin majuri ne maza ma fa'ala na'am yawa duk abin da uban ya aikata ya zartu wannan yaron zai shiga karkashin wannan wasiyan a matsayin majuri kamar yadda yake majuri a wajen baban shi na'am
ويكتفي الوسي بالإشهاد إذا رأى مخايل الرشاد الوسي وسي يكتفي زي إسو بالإشهاد da kafa shaidu ma'ana ba sai ya kafa shaidu ba idan ya zo zai isu ainihin bil ishadi da kafa shaidu a ainihin ba wa yaron nan dukiyarsa izara a makaila rashadi in ya ga alamu na shirya ma'ana wajen ainihin yaron ya zama rashidi kai wasiyi kana da daman ka ainihin jarraba idan ka jarraba ka tabbatar da kaga alamun shirya a jikin yaron to ba sai ka nemi shaidu an bincika an tabbatar da yaron ya shirya ba an wadatu da ainihin ganin alamun shirya kamar yadda Allah ya ce fa in anastum minhum rushidan sai ka isu bil ishari da kafa shaidu a bisa bashi dukiyan shi fa ashiru alayhim sai ka tattara do fadfa'u ilayhim amwalahum fa ashiru alayhim yawwa ya aka yi kai a- su waye shaidu lokacin da ka bashi akan cewa rashidi ne wannan ba za a tambaye ka ba ka ga alamun shirya ne ka tattara dukiyan shi ka sa shaidu ka bashi in ya je daga karshe wani abu ya faru ma kai ka fita tunda ka bashi bisa amana ka ga alamun shirya sannan ka sa shaidu ka bashi dukiyarsa na'am to wa fa'il hajiri a cikin ɗage ainihin hajjarewa mutlaƙan sake ba ƙayyadewa ko wasiyin ta ɓangaren alƙali ne ko wasiyin ta ɓangaren ainihin uba ne da ya wasici ga wani to wannan ainihin ɗauke hajjarewan yajibu isbatu mujibin li tarshidin ulil Mm.
yajibu yana wajaba isbatu mujibin tabbatar da mawajabci idan ainihin ɗuliba an nemi litar shi ne rashidantarwan kai wasiyi in kai ka ga alamun ainihin ya shirya ka ce za ka tattara dukiyan shi ka bashi yanzu abin da ake so ka sa shaidu wajen bashi dukiya amma ba zancen sai ka kawo shaidu akan cewa ya zama dalili amma idan nema aka yi kai karanka aka yi wajen alkali akan ya rike mar dukiya ya hana shi mu kuma mun san yaron nan ya yi hankali kai kuma ka ce kai ba ka yarda da hankalin yaron ba to yanzu a nan dole sai an kawo shaidu wanda za su tabbatar da cewa yaron ya zama rashidi eh ya zama rashidi saboda lokaci kaza ma yayi abu kaza lokaci kaza ma mun tafi kaza da shi mun je mun juya kuɗi mun samu kuɗi kaza yayi wa kanshi riga yayi kaza yayi kaza a samu shaidu wanda za su tabbatar da cewa ya zama rashidi sannan a bashi ainihin dukiyar shine isbatu mujibi da tashidul ulil eh mudilakan ne ya ce mulkan ne ko mene amma mudilakan shine abu ne eh wa firti fa'il hajir mudilakan ya samu kuwa yawa mudilakan shine mai kyau ni ma gyarawa ne wa yasqutu al-izaru fi tarshidi haisu wasiyuhu min ash-shuhudi to yanzu idan ana so a rashidantar da yaro a tabbatar da cewa yayi hankali a bashi dukiyar shi na'am sai kuma rashidantarwan ya cancanci dole sai an sa shaidu akan ainihin rashidantarwa kaga shaida biyu kenan a samu shaidu wanda suka tabbatar da yaron yayi hankali kaga yanzu an samu damar za a bashi kuɗin shi sannan an ɗauko dukiyarsa sannan a sa shaidu akan ga kuɗin shi an bashi ba to yanzu lokacin da aka zo ba da shaida akan yaron ya zama rashidi kaga idan shi idan shi wasiyin bai yarda da ainihin hankalin yaron ba shaidu suka zo za su kattar- za su tabbatar da ainihin hankalin yaron kaga dole sai an yi izar ma'anan izar to ga shaidu mun yarda da ainihin hankalin su mun yarda da ainihin adalcin su sun zo sun ba da shaida akan yaron da yake wajenka ya zama rashidi saboda haka kana da magana a ba shi wannan dai ba wani ya dama ba mu kan ba masa sai dai ba sai yawwa mun gane kaga tunda shi wasiyin shi yake da ja dole ne sai an yanki hanzari ka san kullum a hukuma ba zai yiwu don ka samu shaidu adilai sun zo sun tabbatar da abu a wai kawai zaka kwaci abu ka bayar bane sai ka yanki hanzarin mudda alai eh an kawo mun yi shari'a kayi musu an kawo shaidu mun yarda da shaidan su mun karbi shaidan za mu zartar da hukunci kana da magana dole sai an bashi dama in ya ce ina da magana dole a saurare shi me maganar ka mutanen nan ku ne kuke ganin mutanen kirki amma in iska ne kaza to kana da shaidu akan iska dole in ka ka shaidu dole zai zama ainihin jari to a irin wannan idan shi wasiyin in ya yi musu ne akan yaron bai hankali ba har ya zama az- an kawo shaidu to kaga ai dole sai an yanki hanzarinsa ga shaidu sun zo sun tabbatar kana da magana in baka da magana mu rashidantar da shi in kana da magana mu saurare ka to sai ya zama wannan izar din wayas kudul izar wannan izar din yana saraya fitar shidi cikin rashidantarwa haisu wasiyuhu min shuhudi yayin da shi ma wasiyin ya zama yana da cikin shaidu shi ma ya tabbatar da yaron yayi hankali kaga ba zancen izar kenan kai da za a yi izar din kai ma dama ka tabbatar da yayi hankali cewa kai dai a samu shaidu a tabbatar da yayi hankali da aka zo su waye shaidun kai ma kana ciki kaga babu zancen a tambaye ka cewa kana da magana akan shaidu tunda kai ma ɗaya ne daga cikin ainihin shaidu shine wa yaqudul izar fi tarshidi haisu wasiyuhu min ash-shuhud alhamdulillah